Assalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a gani duk irin wayannan tambayoyi da ba su shafi karatu ba a basu kawai mu ji wanda suka shafi karatu kai tsaye eh ka yi bayani kai in gane kamar ya he ka bada misali kamar kai ne karantse eh to misali sai ka gwada yau misali eh to me kake nufi a tambayar ka yawwa akwai mana yadda mutum zai rantse ba tare da ya yi niyya ba ka gane mutum yana iya niyya ya amma kaga ba wata niyya kenan khasa ana nufi yanzu idan mutum ya ce zai rabu da matansa daga cikin mata hudun nan ka gane ya ce zai rabu matansa shi a cikin kawai shi abin nan ba tare da ya kassasa wasu ba ya zama duka yake nufi kenan ka gane amma in niyyarsa ta zama akwai wata wasu in particular sai ka ce to niyyar za a yi aiki amma in ya ce wallahi zai saki matansa ba tare da ya yi wani kuduri akan wasu na musamman ba to duka matansa kenan zai saka in ya bar wata daga ciki ya zama ya zama yahna ka gane ma'anar idan mutum ya ce wallahi ba zai ci nama ba ka fahimta wallahi ba zai ci nama ba kuka zo ka ce mishi mu je ta nama sai ce wallahi ba zai ci nama ba kawai in yayi shiru ba tare da yakuba kowane nama ya ci sai ya yanka fara amma sai zama aniyarsa yana nufi irin naman da su suka saba zuwa su ci irin wannan shi wannan naman wallahi shi baya so ko naman ya sa shi in ya ci yana sa shi wani abu ko kuma yana cikin wanda likita ya hana shi ci ko baya marmarin irin wannan naman in ya faɗi niyyar da shi za a yi aiki amma in aka in udimatin niyya to kawai nama alal itlaq ka gane niyyar da ake nufi shine niyyatu taksis ko niyyatu ta'yin salam ka ce biyu
wanda ya rantsuwa ya ce ba zai shiga gida ba na gani a littafin shi cewa wanda ya rantsu ya zo aka kama wani ya wani baita zai shiga gida ba zai shiga masallaci zai ce zama
ya mana ya ce gida ai dama shi wancan bane muka ce mutum ya ce lam yaskun ba lam yadkhul ba ba zai zauna sukuna shi kuma nan sai ya ce maka da galafi kullu sukuna duk abin da yake a ce zama ne na wuri da wanda ya zauna a masallaci za a ce sakalahu da wanda ya zauna a gida sakalahu da wanda ya zauna a rumfar kasuwa sakalahu ka fahimta yawa amma shi wannan dakala daban ka gane
mutum yana da matan su da kuma sunan su misali sadiya dukkan su kawai su sunan su sai rubuta takarda a kan ya saki niwa ne na saki mata ta sadiya Allah ya ne baka da matan sadiya don wallahi ka yanzu nan jimga maka ta
wacce ce ba sai ta zo ta ɗauki takardar sai ta karanta malam ita ce ta saku ko kuma wacce yake nufin ne ta saku ya yi kyau wannan wannan ya ce yana da mata biyu sadiya dukansu biyu ya ce sai rubuta takarda ya ce shi wane mai wane ne ma kai din ya ce shi wane ya saki matarsa sadiya kuma da ya ajiye sai sadiya wadda ba ita yake nufi ba sai ta zo ta ɗauka ya kamata ka gane in dai ka tuna da karatunmu a baya akan babin saki ɗaukan takarda ko jin sauti bayi da alaƙa da saki kana fahimta in ka sake ta saku ko ta ji ko bata ji ba ko ta gani ko bata gani ba bai da alaka da jinta saboda ita wannan matar ko da ita ake nufi din ba daukan ne yasa ta saku ba ai lokacin da ya rubuta ne ta saku ka fahimci wannan da kyau yanzu to abu na biyu kuma shine ka gane niyyar mutum tana tasiri akan wajen sakin mace ya ce ya saki matarsa wacce yake nufi ita za a dauka saboda lokacin da yake rubuta wacce ke nufi tun kafin su samu tun kafin ma aiwa ta riga ta saku ai na ce muku tun kafin ya je full stop din takardar yana cikin rubutawa da ya ce shi wane kai wane kai ko karu ka saki matar ka wance shi ke a lokacin ta saku wacce kake nufi a ranka to a lokacin ne ta saku kafin ka ce saboda kaza kaza wannan duk saboda kazan wannan duk an riga an gama ka gane ta tambaya da zuwa kan bakan lawo sai matan mutum ta rantsi ta ce wallahi to ta nan kaza sai ka sai mutum ya mata kaza shi mai abun mai kazan
ya mata da wani abu da ya zai aiki ko wani abu kamar yaya ai sai ka faɗa na ji ai ba zan gane wani abu ba saboda abin da zaka tuna ana yi a gidanka ni ba a yi a gidana mai yawa so ba dole in gane ba ni ba a mun irin wannan kai me aka maka an ce sai ka yi me eh misali misali to to to na ji
Kafara Eh, ya hauta ya wanda mana sosai ba ai na faɗa ai na ce muku idan ka rantse akan wani cewa wallahi zai yi kaza sai bai yi ba to ai ya ka shikenan ka fara ta hau kanka shi yasa ake cewa yana ɗaya daga cikin haƙƙin abota na yan uwantaka ka barantar da rantsuwar ɗan uwanka sai dai in ya fi ƙarfinka mutum yana da wadata sai wani ya zo ya ce mishi ya ce ka taimaki wani mana ka bashi abu kaza sai ce ai ni wala mu taimake shi ba sai ce wallahi sai ka masa to in dai kai kana da dattaku ya kamata ka yi wa wancan din saboda wannan kare ka fara man kaki sai ka fara so da wace baka karanta akan wani ai ba ka da tabbas da shi ba a rantsuwa kan mutum sai wanda ake da tabbas da shi kuna fahimta in ka zo ka samu matar ka tana zaune ta ce- ka ce tashi ta ce ba zan tashi ba ka ce wallahi sai kin tashi to nan ne zaka gane kurenka wallahi yau sai kin tashi ta ce haba to bari mu gani kuma in ka ɗaga ta da kanka ba ta tashi ba saboda ma'anarka shine ta tashi da kanta ba ka yau kaiwa ka sani ka fara ta kama ka sai sa Allah ce ku kiyaye rantsuwanku ba sai ka rantse ba amma yana da kyau kai kuma in kana da dattaku ka barantar da rantsuwar dan uwanka ka je za ka raba waɗansu faɗa ka ce mishi kai ka yi haƙuri mana sai ce ba zai yi haƙurin ba shi sai ya rama sai ka ce wallahi za ka yi haƙuri sai ya ke yi haƙuri shi ne ya kwamsa maka kaga shi bai rantse ba kai ka je ka rantse ai ba akan ko ake rantsewa ba sai mutumin da yake da dattakun da in kayi zai maka ka gane wannan ta ya haji
mutane suna wasa da shi bari mu zo kan babin sakaji za mu karanta shi za ka ji sosai ma Mhm. Eh, ai mun faɗa muka ce muka ce duk wanda aka masa ikrahi akan karya rantsuwarsa babu shi ya ce wallahi ba zai taka nan gidan ba sai suka kama shi da karfi suka shigar da shi shikenan wannan ba zai ba ba ka fara a kansa duk wanda aka sa shi dole ya karya rantsuwa wannan babu laifi a kan shi ba shi zai karya ba to amma abin shine waɗancan za su yi zai koma kan waɗancan ko ba zai koma kan waɗancan ba ka gane maganar ya ce wallahi ba zai shiga gidan wane ba sai kai ka kama shi da karfi ka shigar da shi kaga shi dai baka fara a kansa don bai shiga ba kai ka shigar da shi ba ka yanzu akwai ka fara a kan ka kai ko babu sai mun karanta babin ka fara shi ne zai zo sati mai zuwa insha Allah na'am na'am yanzu misali kamar mutum ya rantsi da ya abu misali ya ce wallahi yau ba zan yi kaza ba eh to yana da bambanci akan ya ce wallahi ba zan yi kaza ba dai mana dama mana kowace ba shine aka ce niyyar ba da kuma tawili duk abin da mutum ya faɗa da shi ake aiki ko abin da ya niyya ya ce wallahi yau ba zan yi kaza ba to yau din ne kadai in yayi gobe ba matsala kuna fahimta wallahi ba zan yi kaza ba idan yana nufi mutlak to koyaushe yayi ya shiga ka fahimta yawa amma idan aka ce ka zo mu je wajen wane ka zo mu je wajen mitin ya ce wallahi ba zan je mitin din nan ba sai bai je yau ba sai ya je gobe kuna fahimta idan niyyarsa akan yau ne to niyyar ta tsaya akai duk ku gane karatun nan cewa niyyar ka abin da kake nufi lokacin da ka rantse da shi ake aiki cewa salam wala kuma an tsara bayani a kan tambayar wannan bawan Allah Da.
akwai ta matan da kace mata wallahi shi tashi Mm.
kace ba ran tashi ba to in kallon da kai ka kawo kai ta
shi ke nan mana in ka lallabe ta ta tashi shi ke na ai ta tashi shi ke nan ku sasanta ai eh ko ka mata alkawarin wani abu eh eh hana mun faɗa ai mun faɗa lokacin kana kana giban wani hala eh baya ciki yana nan akan al'urful lugawi mu yanzu a urfi in an ce ba zai ci nama ba a hankali a tunaninka zaka tuna hadda cin naman mutum Eh, hadda hadda cin naman mutum na na giba baya ciki mun faɗa wannan na'am shi ma wannan mun faɗa ai tun satin da ya wuce shine abin da zaka faɗa ka ce wallahi kaza wallahi ba kaza bane ba tare da ya shiga zuciyarka ba kana bayinta kamar yanzu irin ku matasa wallahi barcelona ba za ta ci ba ne ba ɗayan eh ba na gaji ba? manchester wannan kai kai ba ɗan gida wannan ya fi sanin kan harka Eh, ka gane sai ka faɗi irin wannan wallahi ba za a ci wani ba wallahi ba za a ci golawa ne ba shi ne ya ci shi bo to irin wannan ba sai ka yi kafara ba saboda bai shiga riga ya shiga cikin zuciyarka ba mu je wajen wani ah wallahi wani ba nan ba za a same shi ba kuma yana nan sai aka duba ka samu yana nan nan ba za ka yi kafara ba kuna fahimta akan abin da ake kafara shine abin da ya shiga zuciyarka da gaske kake yi shine Allah ya ce walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman abinda ka kudurta a ranka
wannan uwanka ne ta fata mare sai ka ce wallahi ba za su fara zuwa a gidansa ba Mm.
sai ka ji an ma wa'azi a kan yara sai ka bai kamata a ce sai ka canja shi kuma za mu zo mu karanta shi sati mai zuwa sai ka canja ra'ayi za mu zo mu ji wannan in ka yi in ka yi rantsuwa akan abu ba za ka yi ba shin ana canjawa ko ba a canjawa shine wannan za mu zo ko za ka kika saka za ka ce na riga na rantse ni na riga na rantse kawai an wuce wurin wannan za mu zo kar kar kar ku yi gaggawarsa ka gama alaji kai naka ai alaji ka gama ko wani na rantse cewa ba za ka yi ba ba za ka bar rantsa da ni ba wani abu ne wanda bai fara da hankalin zai Ta.
ta samu kuma wallahi ya shi Eh, zai ka ji yaro ya ji Allah ya kona ni malam wannan abu da in gaskiya ne wannan shi ba rantsuwa bane wannan shi wannan mu- wannan mummunar magana ce gaskiya gaskiya ne kuma ya shiga cikin magafan da wannan wannan magana ta ka tana da zan shigar da ita cikin karatu mai zuwa in Allah ya so ya yarda eh gaskiya ina zuwa daga ta rubuta ta saboda ta shiga cikin karatu tana da muhimmanci wannan sosai gara ma da ban rantse ba fa alaji na'am ana gona kafara yake kama su to sai su ce ba su an kafara ba su su farda su tunda mun ce kafara wajiba ce mun faɗi wanda ba ba wajiba guda ɗaya ce duk sauran kafarat wajibai ne in mutum bai yi ba Allah zai kama shi wajibi ne yin kafara in mutum bai yi ba Allah yana bin sa bashi kuma babban bashi in ya mutu sai an yi masa shine wanda haƙƙun lahi a haƙƙu an yi ƙuda duk mutumin da kuka san ya rantse akan abu kaza kuma ya zo ya karya rantsuwar sai zai mutu kafin a raba gado sai an cire wannan kafaran an ciyar in ba ka ba sai Allah ya kama shi a kai bashi ne Allah yake bin sa kuma bashin Allah ya fi muhimmanci sama da bashin mutane ma shi ake fara biyan irin wannan saboda kar ya je Allah ya sa a casa shi a lahira babban kuskure ne mutum ya san akwai kafara a kansa wacce sai ya istighfari ai Allah ya san da babin istighfari ya san wannan kuma daban istighfari ka je kai laifi wannan kuma kai ka dora wa kanka Allah ne ya ce maka kai ba ma shaidan da ya zuga ka ba kai ne kawai ka jijiya ka yi karantsi da kanka wancan kuma shaidan da ya sa ka ka dan yi zalla ka to ya kai istighfari sai Allah ya ce ya yafe amma amma kafara ba a mata istighfari sai dai ga wanda ba zai iya ba kwata kwata wannan kuma za mu zo mu je daga baya ana magana kan shi wannan kamar kai kun zauna majalisa ba kun yi kai dai aha shi ne mana eh kamar shi yi jibon wani ta suka zara su tashi sai suka wannan fara majalisa a yi zama a wajen Mm.
na je kakar wancan ne baya kankarewa saboda wannan na yan ƙananan ƙananan abubuwa ne kafaratul majlis amma babban abu in ka yi sai ka je ka nemi afuwa sai ka je ya yafe maka kamar kai ne ka saci kuɗin gwamnati ka yi tatun kuma daga baya ka ce astaghfirullah sai kai kafaratul majlis zai gafarta maka a sai ka mayar inda haka ne aida duk mun samu arha na ba wannan arha to yanzu kai ne na karshe da kai da wannan shikenan kowa ba hakura waye na karshen Aha. Ban ji ba. To, wani ana min gaba shi nan tsirin tsako. Gaskiya ne. To bari ka ji, na farko dai ka gane. Ka gane bambancin tambayar ka da ta wannan bawan Allah. cewa idan idan rantsuwa ce ta lagau ita ba ka fara a kanta ka rantsi amma bai kai har zuciyarka ba don duk rantsuwar da ta kai zuciyar mutum ya sani ya san cewa wannan rantsuwar fa akwai ka fara a kanta to banda rantsi-rantsi irin na la wallahi bala wallahi kamar yadda nana Aisha ta ce wallahi ba zan yi kaza ba ah wallahi ni ban ni ba zan yarda ba ah wallahi ba zan saya a kaza ba kuma ka zo ka saya ba wai har a cikin ranka bane irin wannan ba ka fara a kai walakin wa akhirukum bima aqattumul ayman abinda ka kulla a ranka da gaske abinda ake nufi shine ka kulla alkawari tsakaninka da Allah cewa ba zan yi kaza ba amma lokacin da ke faɗa wannan ba da Allah kake yi ba kai da mutumin ne to abinda ka kulla da Allah cewa Allah ya zama shaida ba za ka yi ba shine wanda ka fara ta shiga kanka ko za ka yi ka saba ka fahimci wannan to in irin wannan ya taru a kanka kuma ka zo ka tuna cewa akwai na gasken sun taru ya zama kamar yadda ake da sauran basussuka ne za ka biya ne sai iya adadi yadda hankalinka zai kwanta cewa ka gama biya misali kana ji ai ba su wuce goma ba shi kenan ka ga miskini ɗari kenan da su ci abinci sai ku jira a same shi in an tashi eh to sai kai ok yawa very good wannan ma mun karanta ai idan mutum ya yi niyyar cika rantsuwarsa sai ya zama wani mani ya hana shi ba shi ne ya ƙi ba to wannan babu komi ko mutum ya rantse cewa zai je kaduna sai ya kama hanya sai ya je an sa dokan kulle ba shiga ba fita sai ya dawo amma ai shi ya riga ya yi niyyar cikawa ba shi ya karya ba wannan rantsuwarsa ba matsala ba ba sai ya yi kafara ba ka fahimta in wani abu ne ya hana shi za ka yi ne ko ka yafe ka yafe to shi abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana ranar lahadi mai zuwa in Allah ya yarda wassalamu alaikum